أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم اللهم صب جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أظلم تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى wannan shine halka na tara a cikin karatun littafin ruhul adab na maulana shekul islam alhaji ibrahim yas a baya mun tsaya inda shehu radiyallahu ta'ala anhu ya yi mana maganan cewa in ba da shehi ba ba za a san Allah ba kuma mun yi doguwar magana a wannan gaba ɗin za mu tashi inda yake cewa wa kun ma'ashaiki dawaman tarbahu wa kun muhibban wa mikan fataflihu بقدر ما تحبه تنال إمداده فالقوم هذا قالوا أنفق طريفا تالدا في طلبي رداه بادر إن أشار تصب وارد شيكك ولو أبكاك لكنه للخير قد هداك يتشي وكم مع الشيك كسنشي تارد شيهنك دواما tutur ka dawwama kana tare da shi tarbahu za ka rabauta wa kun muhibban ka zamo mai matuƙar ƙaunarsa wamiƙan wato mai zurfafawa cikin sansa fataflihu za ka rabauta za ka yi nasara can za ka yi riba nan za ka yi nasara za ka rabauta me yasa aka ce ka zama kana tare da shehin ka mun yi magana akan me ake nufi da shehi a baya kuma mun yi gamsasshen jawabi akan larurar da ta sa mutum a zai zamanto ba zai samu sanin Allah ba sai ya lazumci wani shehi masanin Allah to anan an ce ka kasance tare da shi zaka rabauta saboda Allah ta'ala yana faɗa afwan ma'aikin Allah yana faɗa cikin hadisin Bukhari da sauran malamai almar'u ba ma man ahabba ba ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhali mutum yana kan addinin ina kan tsarin addinin wanda yake so da haka kowa ya zaɓi wanda yake so yanzu duk magana nan da ake ta yawan yi akan kasancewa tare da shekunai akwai wanda a rayuwarsa ta duniya yadda yake girmama jagororinsa 'yan siyasa ko jagororinsa a harkar kasuwa ko jagororinsa a harkar neman duniya darajarsu da kimarsu a idansa Allah ta fita duk wani malamin addini ko to shi ko wanda yake neman Allah ai dole je wajen na Allah idan kana tare da managarcin mutum za ka kasance ne akan nagartarsa almar'u ala dini kalili mutum yana kan addinin abokinsa falyanzur ahadukum man yukallim manzo Allah ya ce to kowa sai duba ya ga da wa zai kasance in dai kana tare da na Allah kullun zaka dinga rabauta ka zamo mai zurfafawa a cikin sansa sai ka rabauta saboda ni bi qadri ma tuhibbu tanadu gwargwadon yadda kake son sa shine gwargwadon yadda zaka samu imdadahu madadinsa to ana falqaumu hadha qalu haka nan masana Allah suka faɗa wannan maganar magana ce wanda take da buƙatar mu nutsu sosai a cikin ta menene madadi menene madadi shegi yana yi wa muridi madadi menene madadi madadi kamar da na taɓa bayani a baya tasiri ne na ruhi na rujin mai nagarta da yake tasirantuwa a wani rugi mai rauni ya ɗaga shi mutumin banza yana madadi a haƙƙin mutumin banza cikin ɓarna zan yi ake kawai da aya ɗaya ta ta wadatar don mu gane shekunai suna madadi Allah ta'ala yana fara ƙulani wa ikiwanukum yamudduna kun fil gayyi sun mala yakfirun shedanu shedanu mutanen banza ƴan uwansu suna musu madadi a cikin bata kuma ba sa takaitawa iza idan mutanen banza suna yi wa ƴan uwansu mutanen banza a nassun qur'ani suna musu madadi a cikin bata wannan shine zai baka amsa cewa mutanen arziki suna yi wa ƴan uwansu mutanen arziki madadi a cikin me a cikin ashiriya gwargwadon ƙarfin shehinka gwargwadon ƙarfin madadinsa wannan fa shine dalilin da yasa a tijjaniya aka ce ba za ka je neman madaji wajen wani shehin ba abin da yasa idan har ya zama za ka iya tafiya wajen wani shehi neman madadi to wannan yana nufin cewa shehu tijjani yana da raunin da ba zai iya kai ka ba kawai wannan shine magana in kiri kana neman wani daban to naka ne bai isa ba wannan ita ce kudda iyaka bayan wannan babu wani mu a itikadin da iya sanin mu a matsayin mu na yan tijjaniya idan ana maganar wilaya ba mu san wani wanda ya fi shehu tijjani ba shine iyakar namu karatun wanda yake ga yana da wani wanda ya fi shehu tijjani to yana da dama ya je ya bashi abin da ya fi na shehu tijjani ba za mu ce ya fita addini ko ya yi saɓan Allah ko ya yi wani abu ba daidai ba a'a iya na mu sharaɗin wannan shi yasa a bayan mai magana akan sharaɗin ɗariƙa tijjani aka ce ba za ka je neman madadi wajen wani wanda ba ɗan tijjaniya ba har yanzu dai game da madadin shehinka zai ma madadi zan ƙara dawowa baya kissar wanda ya kashe mutum casa'in da tara ko ya cika na ɗari da wani bawan Allah a ƙarshe aka ce tafi garin wasu bayan Allah zai samu rahamar Allah mu kula mujarradin shigarsa cikin garin ko kusantarsa da garin ya samar masa gafara ashe idan ka yi kusa da managarci an fahimce ni kai baka sani ba kusantarsa kawai zai iya ɗaga ka zai kai ka wani kololuwar daraja wanda kwakwalwarka ba ta taba baka ba zan ƙara ba da misali ana hadisin bukhari hadisin bukhari hadisi mai tsayi wanda duk kun san shi hadisin cewa Allah yana da mala'iku masu yawo suna neman inda ake zikiri in sun samu mutane suna zikiri duk wanda ya gani a cikin su zai kira ɗan uwansa ƙarshen hadisin idan ba mu manta ba Allah ta'ala ya faɗa ko kuma aikin Allah ya faɗa ya ce sai wani mala'ika ya ce amma fa waɗanda suka taru suke zikirin nan a cikinsu akwai wani mutum ya zo wucewa sai ya gansu suna zikirin sai ya zauna tare da su amma wannan mutumin mai yawan saɓan Allah ne shi ba da ya zauna bai zikirin ba bai yi zikirin ba kun fahimce ni bai yi zikirin ba su Allah ya ce ya gafarta musu amma shi wannan wucewa ya zo yi sai ya ke zikirin kawai sai ya tsaya yake kallon su sai Allah ta'ala ya ce fihi gafartu ai shi din ma na gafarta masa fa innakumul julasa ulai qadihim jalisukum ai su wayannan mutanen mai zama da su baya tabewa mu kula fa da kyau wayanda suka zauna halka suka yi da'ira suke ambatan Allah duk saban fihi rajulun qatta'un aka ce cikin su akwai wani mutum mai yawan saban Allah marra fajala sabahu ya zo wucewa sai ya zauna da tare da su Allah ya ce har shi na gafarta ai mai zama da wayannan baya tabewa mu kalli cewa aka yi la yashqa faminukum faminukum shaqiyyun wa sa'id tunda aka halarci duniya akwai shaqi marar rabo akwai sa'idi mai rabo to ba wai wanda zai shigo da'ira ayi ambatan Allah ayi zu wazifan nan tare da shi ayi ambatan Allah tare da shi ba a'a nassin hadisi ya ce wanda ya zo wucewa duk tarin sabansa kadda'u aka ce na shayin sharhi akan wannan gaba da idan muka ce kadda'u ba muna nufin wanda zai yi laifi ya tuba ba a shi kullum a cikin laifi yake shi bai san wani abu ba sai zunubi kuma zunubin ba dan kaɗan ba mai yawa aka ce amma da ya zo wucewa ya ga suna yi sai ya zauna tare da su sai Allah ya ce to ai har shi din na gafarta wanda ya zauna da wayannan mutanen ya tabe wanda ya zauna da wa'annan mutanen ya taɓe ai ba zai taɓe ba ba zai zama marar rabo ba dalilin zama kusa da su kawai Allah ya ce na gafarta masa su waye suka mar magadi aka gafarta masa masu zikiri kun kalli ma'anan madadi a nan mujarradin zama da mai zikiri mujarradin zama da shi ya sa an gafarta wa mai tarin sabo ba tare da ya sani ba yanzu haka ko wanda suka zo su kawai suka kalla ana yin zikirin nan suka zauna suka kalla mujarradin wannan sun mutu a duk duniya an yadda kawai cewa saboda tsabar saban su mutane sun gamsu da cewa ƴan wuta ne sai an je lahira za a gansa a aljanna kuma idan an duba to Allah da me yasa ku a gidan aljanna kawai wata ran mun zo wucewa muka ga ana zikiri muka zauna muka kalle su shine kawai Allah ya gafarta mana an fa to me yasa wannan mutumin ya zauna tare da su tambaya kawai da nake me yasa ya zauna tare da su saboda yana son su da haka bi kadari ma tuhibbuhu tanalu imdadahu gurgudan yadda kake son jagoranka da Allah gurgudan yadda aka samu madadin sa kun fahimce ni wala Allah anan ne za ku gane mu anan maganar Maulana Muhammad Tijani kad ka fadi hubbuhu dinan wato yana nufin iyakar yadda nake son Shehu Ibrahim shine Shehu Ibrahim zai yi ta mun madadi wannan gwargwadon madadin da zai na mun zai shiryar da ni a cikin addini ni ya ishe ni addini kun fahimci abin da ake nufi ana wato zai dinga mar madadi na shirya wannan madadi na shirya da zai dinga yi masa ya ishe ki ya zamanto mu abotan addini managarci shine ma'anar kad kafani hubbuhu dinan ila yawmil qiyamah Ana bai sai ta ba mutane wahala in ka da ana ta ko rigima a kansa kawai sai kai shiru ka dafe kai dan ka san mai yiwa wanda zaka yi bayanin zaka shekara dubu kana mar bayani ba zai gane akan abin da kake magana da qadari ma tuhibbu tanalu imdadahu fal qawma hadha qalu wannan duk wanda ya san mutanen Allah ya san gwargwadon sanka da shehi gwargwadon madadin da zai baka gwargwadon karfinsa a tafiyar Allah gwargwadon yadda zai kare ka a tafiyar Allah su shi manti jana suna kallon su dai sun gama karatu da shi Ibrahim ya zo ba zuwa yace ku buɗe littafi don ɗora muku littafi kaza ba ba littafi ya zo ya same su sun gama littafi amma faɗi kullum ina faɗa mutum mutum in dai ba mahakuci ba ne don Allah ka kalli yau Najeriya na ta yau ba ta da ba ma malaman nan fa lokacin da Shehu Ibrahim din nan ya zo ba wai irin malamai ne haka a gari ba a san su ba ba a san matsayin su ba a'a malamai ne wanda a kasar su ne magariyar tikewa na ilimi su ne wato daga su ba wasu saman su sun gama ilimi sun gama karatu kawai kana tsammanin sai mutum ya taho daga wata ƙasa kawai ya zo wannan ƙasa sai ya zo ya ce ku zo ku bi ni bai ɗora musu littafi ko ɗaya ba kuma su bi shi su sallama masa har suna faɗan irin wa'annan maganganun a kansa babu abin da ya faru Allah zai faru haka ba zai yiwu ba kai ma ka san akwai abin da ya faru kawai abin nan da ya faru ne ba ka so ka yadda ka ce akwai shi dan me dan ba ka san shi wanda ya zo ya bada wannan abin amma bayan wannan ba wata magana a to ya za a yi malamai su zamanto a lokacin idan wani shehi a cikinsu in ya iyo gaba to duk garin da zai je garin almajiransa ne kuma a ce yau yana bin wani shehi a guje yana kwaɓewa hula ba littafin da shehin ya ɗora masa ai gaba gaza akwai abin da yake nema a wajensa ka san ita kanta harkar malinta a yanzu materialism ya shiga muna kallon cewa kawai duniyar da take cikin harkar malinta ita ce komai ya za a yi a kokarin neman mabiya sai ga ya za a ina da tarin mabiya na shi wani ya isa na bi shi to su a wani lokacin Allah suke nema ba mabiya suke nema ba Allah suke nema don haka gwargwadon yadda kake son shegi a gwargwadon yadda zaka samu madadin sa kuma kowane shegi gwargwadon yadda kake son manzon Allah gwargwadon yadda ka samu madadin manzon Allah gwargwadon yadda kake son shau tijjani gwargwadon yadda zaka samu madadinsa daga lokacin da zaka rikide akwai abubuwa da yawa wanda bana son faɗa wataƙila wani abu idan ka faɗa zai zama bai zama dole wato kawai ina so dai na ce akwai mutane wanda asalinsu masu laifi ne amma soyayyarsu da bayan Allah rana ɗaya suka zama mutanen Allah mutane tsammani suke a duniyar na aka za a gama hukuncin komai amma ban an je lahira za a sha mamaki wallahi za a sha mamaki na fitar hankali akwai wanda kana ji kana gani ka fi shi karatu ka fi shi hadda kafin shi komai in ya ganka ma durƙusawa yake saboda tsabare da yake girmama ilimin ka amma wallahi sai ya shiga sai ya riga ka shiga gidan aljanna saboda yana tare yana kaunar wani wannan maganar tana da girma sosai yana kaunar wani wanda Allah ya yarda da shi dalilin kaunar da yake yi wannan mutum bawan Allah ya bar wani irin madadi madadin ba ba wani abu ne a goshin mutum za a rubuta ba lamari ne wanda ko dai ka gan shi ya yi tasiri a suluki ko dai a ƙarshe ka gani ka ga irin yadda wannan abun zai faru mutum kawai za a gan shi kamar ɗan ɗan mutumin banza ne kamar ɗan iska ne sai kawai ka ji an ce ya zo mutuwa yana kalmar shahada ga wani sanda tarin karatu ya zo mutuwa ya kasa ba mamaki a cikin wannan ka yi tsammanin mai mutuwa da kalmar shahada ba dalili kawai ya mutu to me yayi wa Allah shi ya mutu ne mai laifi a garin akwai wani mashhurin mutum ko wanda ya mutu da kalmar shahada wani dalili ya sa an dan duba kabarinsa wata rana a wajen mutanen garin nan idan za a yi faɗin mutanen Allah to a nan ba ta mutum na dubu ɗari ma ba za a tashi ba amma kuma an duba kabarinsa bayan wani lokaci da za a gyaran kabarinsa an same shi jikinsa lafiya kalau wanda mai yiwa ya kare rayuwarsa ne cikin kiɗi da rawa da wa'yansu abubuwa amma ya mutu da kalmar shahada kuma bayan wasu lokuta an duba jikinsa a ganshi lafiya kalau ɗan uwansa suke mamaki jama'a al'umma ta ce mamaki to ka kasance tare da na Allah kai ma sai ka zama na Allah an fi ɗarifan ka kasance wato ka kashe dukiya dukiyarka sabuwa in ka samu sabuwar dukiya to kai tunanin yadda zaka kashe ta talidan da tsohuwar kuɗin ka ɗari shine sabon sabon kuɗi talid shine tsohon kuɗi to da tsohon kuɗin ka da sabon kuɗin ka dan yi kokari wajen kashewa fi dalabir da wajen neman wanda yaddar wannan shehin naka badir wallahi kai maza in ashara idan ya yi maka ishara zuwa ga wani abu akan ka aikata ko ka bari to ka aikata wannan abin tuki ba za ka dace wannan baitin ba zan iya sharhin sa yau gaba ɗaya ba za a bi ni bashi a halka ta gaba lalle akwai magana mai yawa dan zan hada ta da wa'ar da shekaka walau abkaka lakin da hulul kai da kada hadaka minti biyar goma ba zai iya wadatarwa mai sharhin wannan magana din ba Allah ya iya mana ya datar da mu Allah ya iya mana ya datar da mu ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu albarkan wannan wata ya kamata a ce yanzu ta hanya muke ta karantawa ma muna ta yin ruhul adab amma ba komai insha Allah Allah zai dacar da mu